أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره المدار العظيم الحمد لله يومنا مريسان لاربا ترى أول لساي كما قوما قوتا المحرم hijira ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da sha takwas ga wata na takwas miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya a wannan lokaci a wannan wuri wato zawiya mu zawiya shekhu mu shekh malam marwan radiyallahu ta'ala anhu wa rahimahullahu rahmatan wasi'a za mu ci gaba da karatun littafin muniyatul murid a zama na biyar kenan za mu tashi inda ke cewa وجاء في شوال الكعبة في صلاة سبع دون ما توقف وكان إذ ذاك من الكبار بعض بها وكان ذا أسرار فانتفع الشيخ به مكاتبة ولم تقع بينهما مخاطبة فأخبر الشيخ بموته فقال أنت الذي ترث مالي من كمال فكان ما قال له وبشره بما الزبيدي به قد أخبرا وبعد في لحجه المبرور وسعيه هنالك المشكور ibn babu al'alawi radiyallahu ta'ala yace waje a fi shawari lil ka'abata sai ya zo a cikin watan shawwal ya zo ɗakin Allah mai suna Ka'aba ko wanda ake kiran shi da Ka'aba fi sanati sab'in duna ma tawaqqufi a cikin shekara ta bakwai ma'ana bayan dubu da ɗari da tamanin kenan dubu da ɗari da tamanin da bakwai yawa kenan mun lura dubu da ɗari hijira tana da dubu da ɗari da tamanin da shidda kenan ya baro ainihin tilmisan ya niyyar tahowa hajji amma a wannan tsakanin ya yi shewaye shekara kenan kamar ke isowa to ya iso a cikin shekara ta bakwai kenan bayan tamanin da ɗari da dubu ma'ana ya ce duna ma ta ba tare da wani taraddudi ba ma'ana wannan shine zance mafi inganci wanda babu kokonto a ciki wa kana izaka miyal kibari ba'dun biha izaka yayin nan ya kasance akwai miyal kibari daga cikin manya-manyan waliyan shehinai a kudubai ba'dun sashi akwai wani sashi biha a nan garin maka makana za a tsirari ya kasance ma'abutan sirrirrika ne so bayan allah daman aka ce asraru duka wani sirri wanda zai wani sirri ne wanda jami'e na sirri shi ko sirri wani abu ne wanda in ka ja shi ko karanta shi zai sama wani tattali na karban hasassakai da wari datu da wasu haƙa'iku da wasu abubuwan da su daga halar ubangiji ba wai irin asirarin na wani ka karanta ka samu wani wani abu ko wani abin da ke ko kama ko na wani kimiyya ko na abin da suke ce ma shimiya duk wani su wani sa'an abubuwan wanda za ka rika neman wani abu da da su na duniya ko na abu wannan ba su ake nihi ba in ka an ce ana zan waliya ka ce asararu shi ko wannan wato a makka lokacin wanda ake bayan nan wani bawan Allah ne wani kudubi cikakke wanda ake kiran shi Ahmad Abdul Abbas Ahmad ibn Abdullahi alhindi shi wannan bawan Allah shi ne wanda shi ya same shi a ce a garin maka akwai wannan daga cikin sashen manya-manyan wani Allah fanta fa shehu bihi sai shehu ya amfani da shi mukata ba amma ta aike keniyar wasiƙa ba su baki da baki da shehu ba haka shehu bai gan shi ba shi ma bai ga shehu ba a zahiri sai dai wani hadami wani hadimi ke tsakaninsu shi ya rubuta ya kai ma ya kai ma shi wancan shirin shi wancan shirin ya karanta ya rubuto ya bayi wannan hadimin ya kawo to yana cikin abubuwan da ya wakana tsakanin su cewa shi wannan Ahmad bin Abdullahi al-Hindi ya ce yawwa wanda nake jira ya zo da sai ya ce wanda yake jira ya zo wanda zai gaji dukan makaman shi da asirarin su da duk abin da Allah ya bashi wannan hadimin da ke kai kawo tsakanin su ya ce ya ba akar makallahu ina yi ma hidima shekara goma sha takwas shikenan kawai sai Allah ya kawo wani mutum daga magrib kawai ka ɗauki da ababen ka bashi komi da komi ina kallo ina tsaye ba sai shan ya ce mai eh wannan ba daga zaɓi na bane ba daga zaɓin Allah ne wanda ke shi ko Allah fa'alun lima yurid kuma ya hukumu ma ya sha Allah shi ke yin da ya ga dama abin da ya ga dama kenan yi abin da ya ga dama yi kenan yace ai inda abin inda wani abin sarai ne yace kamun kai yana da ɗa ai ɗana ya yi cancanta a wuri na da in baka da ta da sai in ba ɗana to amma duka wannan ba nawa ne ba kuma ba zaɓi na ne ba saboda haka na Allah ne ga wanda Allah ya nuna a ba shi ne shi ne rabon shi shi ne ce fanta fa shehu bihi mukataba wa lam taqa bainahuma mukhataba amma yace mukhataba zance ce ne ko ko hira magana tsakanin su lam taqa bainahuma ba tsakanin su lam taqa ba wannan ba ta abu ba fa akhbara shaykha bi mautihi fa qala anta alladhi tarisu mali min kamal sai ya ba shehu yana rilata anhu qudisiruhu labari bi mautihi da mutuwa sai yace zan mutu ya haɗa mai ran da zai mutu ma ishirin ga watan zulhijja na wannan shekarar ya ce ishirin gare shi zai mutu ya haɗa mai sannan ce mashehu an tallazi tarisu mali min kamala kai ne wanda zaka gaji abin da ke gare na daga kamala fakana ma qala lahu wa bashara sai abin da ya haɗa mai kinan sai sai an sai abku lokacin wata 20 ga wata ku sai Allah mai wafati kuma daman ya yi mai wasiya ya yi mai wasiya wasici da ɗanshi ya kula mai da ɗanshi yana da to sai bayan ya wafatin shehu ya kira ɗan nashi ya bashi abin da ya kamata ya bashi kamar inda aka yi mai wasiya wa fakana fakana ma qala lahu wa bashar wa bashara bi mazzabibi zabibi bi kad akhbara sai abin sai abin da ya dame ya afu da kuma abin da wato Muhammadu bin Hassan al-Wanjali kenan go shi ne azabibi wanda ke a can dutsen zabib jabal zabib to shi ne ake zabibi abin da ya ba shi labarin nan sai ya afku shi ne bima kada asbara fakana kenan bima fakana ma qala lahu wa basharahu bima zabibi bihi kada asbara ana magana biyu ce yake cewa duka kana take aiki da su kuma wato abin da shi shi nan ya haɗa mai sai ya gashi sai ya wakana kuma abin da azabibi ya mai bishara da shi cewa shi azabibi ya ce mai za ka ba shakka suna gamuwa ma da shi mu kuma ta ba abin da muka ba yace ba yace mai ba ba sai ka kai sai ka hau makamin Abul Hasan Shazali Kutubi kenan wanda shahara mai dariƙa shaziliya to shine sai abin ya tabbata gare shi gashi shi saboda wannan babban kudubi ne kamili shine yanzu kawai ya ce ga wanda zai zo zai gaji wannan sirrin na kudubaniyan da abin da take tattare shi to shikenan sai wancan abin da azabibi Muhammad bin Hassan ya alwanjali ko alwanjali ya bashi ya bashi albashir shi sai gashi ya wakana kamar yanda ya bashi labari wa ba da fi ne ajiye mabruri yawa nan zan tashi kenan wa ba da fi ne ajiye mabruri wa sayi hunalika almashkuri rahala lil madinati almunifa likay yazura rawdata sharifa فزار خير من له المراحل جيبت وذللت له الرواحل ثم التقى مع الرضا السماني قطب الزمان الكامل العرفاني فأخبر الشيخ بكنه هاله وما يكون منه في مآله وقال للشيخ أقم لتصبغا فاعتذر الشيخ وما له سغى وآذن القطب له فيما طلب من عنده وكل ما فيه رغب نعم wa ba da fi'ili hajji shi na mabaruri bayan shehu ya yi da hajjin shi wanda yake abin kubutarwa da dukkan wani abin da ke bata shi wato karbabban hajji kenan wa sa'ihi hunalikal mashhuri da kuma aikin shi wanda yake abin asakawa abin karɓa wanda ya can kin cananka wato a maka rahalar lil madinati sai ya ɗaura aniya kuma ya tafi madina ita madina ta maki sallallahu alaihi wasallam da an ce al-madina ita kadai ita kadai da an ce al-madina da alif da alif da ita kadai yake nihi ta madina asali a larabce gari wanda ya ɗara ƙarya yana da gidaddaji da dama kuma akwai akan samu hakimi a wajen sarki wani mai iko ba kamar wani karamin kauye da babu mai iko a waje saboda haka suka ce misru kuma ta yi madina girma ita misru yanci irin wannan irin gari ne wanda sai ma an irin wanda ake kewaye su da da hisun manyan babban gari sosai ita madina ita wannan wanda yake dan madina ana ce mai madani dan a babbanta amma in dan madina ne a zo da kan larabci ma'ana birni kawai to shi madini ake cewa in za a mai nisba a ce dan birni in za a ce dan birni da larabci sai a ce madini amma in dan madina ne dan a bambanta madina manzo sallallahu alaihi wasallam sai a ce madani madani madaniyatun ba a ce madiniyatun ba an aya ce da sabuwar ta sauka a madina to wannan a gari mai girma wanda ya samu digirman da ya samu albarkar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shine al-madina da shi al-arabi da an ce al-madina an sa alif da lam kawai ta kada yake ni ba wani birnin da ake ni haka ce ai sunan birni ne al-madina birni a ga ya samu alif da lam ita kada ce kamar akwai wannan akwai shi a larabci wannan abubuwa ba akwai kan yace alkitab shi ma ba kowanne ta yake ne ba nasiba yake ne al-munifa wadda take mai girma da kai ya zurar rauda ta sharifa ya je madina domin ya ziyarci dausayin nan mai daraja mai girma dausayin annabi sallallahu alaihi wasallam a kamar da baki sassan ke cewa tsakanin ma bayan da bai ciwo min bari da rotin min riyadul jannati tsakanin abin da ke tsakanin daki na kabari kenan na baki sallallahu alaihi wasallam zuwa min bari ce nan rauda ne wani dausayin daga cikin dausayi kan aljanna fazara khaira man lahul marahilu jibat sai shi maula mu shafi jani radiyallahu ta'ala anhum ya ziyarci wanda shine fiyayyen wanda marahilu jam'in rahila kenan ababen hawa taguwa ko kuma duk abin hawa almarkam rahila taguwa kawai na ce mata rahila sannan kuma da ababen hawa na ce musu marahil shine fiyayyen wanda aka hawa abin hawa wanda fiyayyen wanda ababen hawa suka yanke yau afon khairin mallahur marahilu jibat shine fiyayyen wanda wannan marahilu jami'in marhala ne yawa arrahilu gashi nan gaba shine jami'in rahila shine fiyayyen wanda jibat aka yanke almarahilu zanguna shine marhala marhala daya zango kamar tahiya wadda ake ta kwana tahiya ta kwana to ana ce mai zango kenan wanda ta aka tashi daga nan wuri kaza za a kwana aka wuni aka kwana ta wannan wurin wannan shine ake ma zango guda to wannan shine fiye wanda aka yanke zanguna wa zullilat rawar rawahilu wanda kuma aka horar da taguwanni kenan su ne shamin rahila taguwa ko ko ababen hawan wa su ne rawahil shine fiye wanda aka hore wa'annan ababen hawa dan a hausu dan su kai su kai mutum a wajen inda ke babu wanda aka ziyarta ba wanda ya samu an yanke babu wanda aka yanke zanguna domin ziyarta shi kamar ma'aiki sallallahu alaihi babu wanda aka hau ababen hawa a je ziyarar shi kamar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Allah ya ci da mu wannan ziyara albarkacin wannan ziyara ta Maulana Sheikh Ziyari Allah ta'ala anhu kudai sirru thumma taqa ma'ar ridas samani bayan ya kammala ziyara wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ya gamu da wannan ginjimimin waliyin nan kudubi a arrida wanda ke yarda dan Allah a sammani ne wanda ke mai kutubu sammani shine kutubu zamani al-kamil al-irfani shine kutubin zamanin shi a lokacin kuma al-kamil al-irfani wanda ke mai cikar sanin Allah fa akhbara shaykha bi kunhi halihi da suka gama da shehu sai ya ba shehu ziyani Allah ta'anu da hakikanin halin shi abinda badinin shi ta kumshi ya bai wa shehu labari ga halin da kake ciki da halin da kake ciki ga abin da kake nema ga abin da kake ciki wannan kuma mukashaba ta saboda kashafi ne Allah ya yaye mai yake da mashi rajin abin da halin da ke ciki wannan abin da yake ciki hakikanin halin sa abin da ya baro baya zuwa lokacin da yake ciki wa ma yakunu minhu fi ma'ali da kuma abin da zai kasancewa abin da shehu zai kasancewa ko ko zai kasancewa daga shehu cikin makomarsa ma'ana nan gaba kuma ga irin ƙarshe yadda shehu zai zama dai ba shehu labari sannan wa kale da shehu akhim aqim ya tusu baga yace ma shehu shehu ya tsaya yace ya tsaya zai sanya shi halwa zai sanya shi halwa ta kwana uku wannan zai zai samu duk abin da zai samu na budi na fatai shine aqim ka tsaya da tusu baga domin a rina ka fatazar shehu wa malahu saga sai shehu ya kawo hamzari a gare shi kuma bai wa malahu saga bai ma saga bai saurara lahu a gare shi ba bai saurari wannan magana tashi ba ya yake ta wannan kuma saboda daman dai akwai wasu uzurka da suke zauwa haka na zahirin magana an bambanci a wannan ne rufkar shehu zuku suna wanda suke tare da su su tahiya zafi shehu bai so su bar shi ba duka amma abin da ke sirri abin abin boye a nan wani ko wanda ake bayyana daga baya shine cewa kamar yadda maulana sha abdullahi ke cewa laisa lil ghairi alayhi minnatun aw minnatani shi duka shehin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kaddara cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai hada mai komi zai samu fata yin komi da komi annabi sallallahu alaihi wasallam zai damkawa ga hannun shi ba saboda haka laisa lil ghairi alayhi minnatun babu wani gori ga wani alayhi a gare shi aw minnatani ko gori guda biyu baka ba shi abu ɗaya ma bai samu naka ba wanda zaka goranta mai balle guda biyu to wannan shine sirrin saboda duka kamar da ana sunan zai hada mai a gaban muka muka zo jan shehin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani ba ba saboda haka duk wani bai samu dama ba ya yi usuli a hannun shi to wa azina al-qutb lahu fi ma talab kuma wannan kutubin alkutubus sammani radiyallahu anhu sai ya mashe izini cikin abin da ya nema min indiya a wurin shi wa kulli ma fihi ragib da kuma cikin duk abin da duka abin da ya kwadai duk abin da ya kwadai ta shehu ya nema ya mai izini ami ya mai izini ami to kuma ya ya ce ma shehu ya hida ma shehu ya sarraha ma shehu abinda ma bayan Allah ba suka yi ba ya hida ma shehu matsayin shi makamin shi shine kudubi jami'i na wannan lokaci so saboda haka ganin irin martabar da Allah ya bashi yake ce ma shehu kuma saboda kauna da yarda da shehu yace shehu hida abin da yake so idan shi zai zai kama mai ya samu dukkan guruka abin da yake so wannan dauka ne shine wa kulli ma fihi ragib da duka abin da ya kwadaita wa safar shehu وسافر الشيخ مع الحجاج عن قبر صاحب اللواء والتاج لمصر دار شيخه العراقي وحين جاء هم بالتلاقي مع شيخه هذا فرحب به وحين جاء أجلسه بقربه وكان يلقي كل ما يستشكله على إمامنا وأنه يسأله فظهرت علومه الغزيره حتى أتته سادة كثيرة من علماء مصر مصر للإفادة وكل من سأله وفدا نعم yace wa safara shehu ma al-hujjaji sai shehu mushahu tijani radiyallahu ta'ala anhu wa kudai sirruhu sai yayi balaguro ya tafi ma al-hujjaji tare da al-hazzai an kabri sahibin liwa daga kabarin nan na ma'abucin tuta wattaji da kambe annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam da misra daga nan zuwa garin ko ƙasan misra dari shehi hil iraki gidan shehin nan nashi mutumin iraki wato mahmudul kurdi kenan saboda da musu a karata an san inda san asalin su na ma iraki suke shi asalin shi na iraki ne amma a misra yake zamane shi mahmudul kurdi wahina ja ja'a hamma bitalati lokacin da ya zo misra sai ya yi himmantu da ya gamu ma shekhi tare da shehin shi haza wannan abin ambaton ma'ana shehu mahmud kurdi fara haba bihi sai ya maraba da shi wahina ja'a wahina ja lokacin da shehu ya zo a jilansa hu bi qurbihi sai ya zamanar da shehu dabara da shi ya ban san ko wannan karin ne ko a wancan karin ba daman a wannan karin ne tunda bayan ya ga abin da ya gani ga shehu sai ya ba shehu Allah ta nanu izini to gashi magana tana zuwa gaba kan riga mana masallaci sai ya zamana dai sai ya zamanar da shi shehu Mahmudu Kudi ya zamanar da maulamu shehu Ahmad Jani radiyallahu ta'ala wa arda wa nabi aminu qudisuhu a dabara da shi bi kurbi a kusa da shi wa kana yulki kullama yastashkilu ala imamina ya kasance yana jefa duk abin da ya kawo mai rikice mai ya kawo mai tarnaki mana duk wata aka wata mas'ala wadda take mai rikitarwa kawai sai ya jefa mas'alan nan tambayar nan sai ya ta ala imami na amsa jagoran mu shi su yana ta anhu wa kudai sirwa wa wa anhu yasalu kuma shi dai yake tambaya baya tambaya kowa sai shehu mu yake yake ma wannan tambayar to nan shi ko shehu sai ya bada bayani filla filla ko ta amsa tambaya kamar fa zaharat ulumu la gazira sai ilmomin shi masu yawan gaske suka bayyana hatta a ta tusa da sun kasira sai da jagorori shugabanni a cikin ilimi suka rika zo mai kasira masu yawa suka zo neman min ulama misra daga cikin maluman misra li ifada domin fa'idantarwa wa kullu man sa'alahu afada duk wanda ya roke shi sai ya fa'idantar da shi wa tilmisan ne wannan da ta shigo wa tilmisana qad ata fil qadili من حجه وزور خير كامل وجاءه إذ ذاك سامي القدر فرد السنة سيدنا ابن المشري ففاز منه ثم بالتلقين عن شيخه الكرد الرضا الأمين فحل فيها مدة وزارا بفاس إدريس الرضا مرارا آه وتلمسانا قد أتى في القابل a cikin shekara mai zuwa min hajihi daga hajinsa mun ce hajin ya je ya yi ta ne a cikin shekara ta dubu da ɗari ɗaya da tamanin da bakwai da shekara mai zuwa kenan ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da tamanin da takwas sai ya zo tilmisan a gajin tilmisan bayan bayan ya dawo daga hajin shi min haji daga hajinsa wa zauri khairul kami da kuma ziyarar fiyayyen cikakke shine annabi sallallahu alaihi wasallam wajahu in zaka samir kadari fardu sana sayyidu na ibn mushri to anan ne ja'ahu wato sayyidu na ibn mushri shugaban mu nan muhammad dan muhammad ibn mushri shi wato al-mushri muhammad ibn muhammad al-mushri annan halifan wato wannan babban waliyin nan ya zo masa izaka a yayin nan shi ne samil kadari mai maɗaukakin daraja fardus sana mai makaɗaicin haske ko a sana'u ɗaukaka sayyiduna shi ne sayyiduna ibn mushiri shi ko ibn mushiri ya sahibanci ya abuci shehu shekara in ba mace wani 36 saboda tun wannan bai kushe ba tana tare da shewa har sai sai da lokacin da ya wafati hijira tana da shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da ishirin da hudu ishirin da hudu sai lokacin nan da lokacin da ya wafati duk wannan lokacin kawai yana tare da yana tare da shehu kuma shi ne shehu sun ya shi yake limanci yake yi ma shehu limanci har zuwa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai izini ya umarce shi da kuma kar ya ƙara bari wani shi gaban shi ya bayi sallah sai dai sallan juma'a to wannan lokacin ne kawai shi ya ne riga limanci da kansa to fa fa shi ne ce fa faza minhu tamma bi talqini fa faza sai ya rambanta minhu daga gare shi ma'ana daga maulama shi tijani tamma talanka bi talqini da talqini a wato ya nakanta mai dariƙar khallutiya wanda shi ko ya same ta ya same shi ya same ta an shekhi na kurdi daga shehin shi mahmudul kurdi arridal amini wanda ke yardaddan allah alamina mutace shi shi shehu mahmudul kurdi shi lokacin da muka wadi da ya dawo daga hajjin nan sai ya lanka daman wancan wucewa da ya lakata mai wuridin ɗarikan salutiya to da ya dawo kuma sai ya lakanta mai izini ya bashi dama ya bashi izini na ya shigar da mutane ɗarikan salutiya kuma ya tarbiyantar da su a wannan ɗariƙa. Shehu ya ƙi ma ya karɓi wannan sai da ya ce mai yan naci a kan shi ce je ka yi والضمان alayya ni ramana tana kaina sannan shehu ya amshi wannan izini ya ci gaba da amfani da shi to shine cikin wannan izin ne ma ya lakanta ma shi shehu mushiri kuma ya ce mai ya ci gaba da lokacin da zai bar shi ya ce ka ci gaba da ya bar shi nan tilmisan zai je ta yi fas ya ce ka ci gaba da abin da na barka a kai ka rike soyayya a har ya zuwa lokacin Allah Allah zai fata yi shi ne magana wannan fahallafi ya muddatan sai ya ya sabka wannan gari na na tilmisan wani lokaci wazara bifasi kuma sai ya ziyarci idrisar rida bawan Allah nan sharifi yardaddan Allah mai suna idrisu a miraran su diyawa bifas a garin fas في عام واحد وتسعين وفي وفي عزلت عزلت قام خله الخل الوفي تلميذه صاحبه هرازمي صاحب سره الإمام الحازمي ولم تكن معرفة من قبل ذاك له بشيخنا ذي الفضل حتى تعرف له فكاشفه يوما برؤيا سلفت مكاشفه دلت على صوبته وذكره وقال نسي وبالمعاني بشره awa fi ami wahidin watis ina a cikin kuma shekara ta hijira tana da dubu ɗaya da ɗari ɗaya da tis'in da ɗaya wafi hazar taka kuma a cikin dai wannan garin na fas kenan a ba garin fas ba a cikin wannan shekaran littaka ma a khillihi ya gamu da badaɗin shi masoyin shi alkhilul wafi shine badaɗi wanda yake mai cika alkawali tilmizihi almajirinsa sahibihi harazim shine sahibinsa Sheikh Ali Harazim Barada radiyallahu ta'ala anhu sahibi sirri wanda shine ma'abucin sirrinsa al-imam al-hazimi wanda shi wani jagora ne mai kaifin hankali mai hazaƙa mai dabbata abu da ikami yana kiyaye abu da da gwanin cewa cikin kiyayewa walam takun ma'rifatun min qablu min qabli zaka lahu bi shaykhina bil fadli gabanin wannan gamar tasu wata sanayya bata riga ba bata kasance ba a gabanin wannan gamuwa tare da shehin muzir fadil ma mutum fadra hatta ta'arrafa lahu har sai da ya sanar da shehi ya sanar da kanshi lahu a gare shi fa kashafa sai ya mai kashafi yauman bi ru'yan salafatin mukashafa wato kashafin da ya mai shine yayi mai cewa sun taba gamuwa da shi a cikin mafarki wani mafarki da shi shehu ali harazim yayi cewa yake ba shi labari ba ba ka gamu da wani ba mai kala kaza lokaci kaza kayan mulki ka gamu da wani kaza mai kaza mai kaza mai kaza mukashafa wannan ta mukashafa ce dallat ala sobati wanda wannan mukashafa ta yi nuni zuwa ga abu kantaka shi cewa shi sahibin shehu ne wa zakara kuma shehu ya tunatar da shi wa kanna shi shi ko a lokacin ya manta wa bil ma'ani bashara kuma ya bashi bishara da ma'anoni ana wannan da tsakanin tilmisana da fas shehu ya tawaye game da shehu ali barazim a wani gari ake ce mai wajda a nan shehu da ya ga shehu ali barazim shi ya san shi tare da cewa ba su taba gamuwa ba a zahirin rayuwa ba su taba haduwa ba to shi shehu shehu mu shehu masu yana da anu sai ya ba shi labari sai yake ce mai kakkabar ala takhshallah ala takhafullah tutribuni ta ba ka jin tsoron Allah kana bani wahala na hito ne nan na hito gashi na hito dan neman gamuwa da kai sai sai ba shi labari na wata ru'ya da ya taba yi ka taba mulki na ka taba mulki mulki kaza cikin mulkin kaza ya wakana da kaza da kaza da kaza da kaza take shi Allah razumi ya tuna da mulkin nan ya tabbatar ya gaskatar da haka shi ma shi lakanta mai shi ma ya ya mai kamar irin alka- irin yanda ya mashe Muhammadu Mushiri yadda ya bar shi nan har dai kamun zuwan fatai wanda daga baya shi ne wanda shi ya halifantar da shi khalifa na shi kuma khalifa irin halifanci mai dawwama tare da cewa ya yi wafati ya rige maulan mushir a mutujan ya tsanin rasuwa amma shi ne dai khalifan shi tijani alal itlaki ko yana raye ko baya raye to wannan shine maulan mushir ali harazim radiyallahu ta'ala anhu a ganin zamanin dakta اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ونخاتم لما سبق ناصر لك لك ونهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر مدار عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين